bayan haka iyayenmu sarakuna shugabanni da kunan zaune Allah ƙara muku daraja malamanmu na ita wannan makaranta yan agajinmu iyayenmu mata waɗanda na kan ce mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau yan uwana ɗalibai almajirai ƴaƴanmu da ke nan wurin gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta ashirin da bakwai daidai ga watan zulhijja ɗaya daga cikin watannin aikin hajji kuma shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma cikin baka ranar sha biyar daidai ga watan bakwai yuli ko julai dubu biyu da ashirin da uku to ni bayanai na watakil ba za su yi tsayi ba kamar da shi ma mai gabatarwa ya faɗa zan ja hankalinmu ne kan dai abin da ke faruwa a yanzu kuma hudu ba ta jiya a kai ne kuma mu na tasiri a kan haka muke magana jiya shine kafircin kafirin duniya da kyashinsu da hasadarsu wai a dole dai sai sun ci mutuncin ƙorani wai bari su ƙona shi abin da muke gaya muku ya ku kafirin duniya da munafukan musulmi musulmin riga aka ce da ku mutu bi zai biku kuka ku mutu da fushin ya kuka iya ita samaniya ba wanda ya isa mata kaki in dai matakaci za ka bata fuskarka da majina kwakwafiya ce amma ina so in ja hankalin musulmi a aya mai lamba 186 a sura ta uku kuji mai Allah ce ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور هذا الله يجيب Allah ya ce ka ga ku mumine za fa a jarrabe ku za ka jarrabawa za ta zo yana daga cikin jarrabawa ɗin ka ji wani alade wai bari ya kona Qur'ani wani arni ya kona Qur'ani kai a matsayinka na mai imani hankalinka zai tashi shi ne alamar imanin aiki suka yi haƙuri Allah ya ce za a yi a gane za ku ji miyar ruman gano daga kafirai amma sai Allah ya ce mai wa in tasbiru in dai kun yi haƙuri wa tattaɓa kuka ji tsoron Allah to fa inna zalika min azmin umur wannan babban lamari ne kenan mun san da wannan kai kenan idan ka karanta aya mai lamba talatin da biyar da shida a cikin sura ta takwas al'amfal Allah ta'ala yana cewa إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون kafirai suna kashe dukiya da yawa don su yaƙi da musulunci ranar da aka yi babban sallah ranar wata laraba goma ga zulhijja sai wani arne ɗan ƙasar iraq wanda asalinsa kirista ne ba ma na so da kira sunan shi ya gudu ya bar iraq ya tafi kasar sweden a yankin scandinavia suka ba shi mafaka ta siyasa a birnin stockholm sai dai kona qur'ani a ranar da muke bikin sallah shi kuma ya ce bari ya kuma in kona muku wanku haka ya yi wannan kafiri a birnin stockholm kuma abin da zai baka mamaki da goyon bayan gwamnatin ita wannan kasar don ta ba shi kayan 'yan sanda ya ma rubuta application an ce an baka permit je kai to wannan me ke nuna maka gabansu da wannan addini sai dai kun daba a kan da suka ga zafi ya musu zafi sai suka fara kame kame wannan na nuna maka me قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Allah ya ce adawa ta bayyana daga bakin su abinda zukatan su suka kunsa na makirci ya fi wannan muni to bari ku jin gaya muku babban malami al-Imam Yahya ibn Akham yace na ce da wani bai yahude kai bai yahude zo ka musulunta mana bayahudan sai ya ki amma shekara na dawowa sai bayahudan ya dawo ce na zo na musulunta ya ce a ba kai ba ne bara na ce ka musulunta ya ce ai bara nan da kace na musulunta ina so in je in yi jarabawa ne ya ce da na koma na je na ɗauko a taura na je na canza ta na cire ayoyinta na soka wasu sai na kai kasuwa yahudawa suka ce littafin Allah ga shi kuma na canza ya ce na je nema bible haka injil shi ma na canza na ƙara na kai kasuwa kirna suka ce littafin Allah suka ɗauka suka yi kirtin ya ce sun zanci ƙur'ani shi ma bari in jarraba shi ne ya ce amma shi ƙur'ani abinda na yi ma ya fi na guda biyu domin abin da na cire ba mai iya ganewa sai mai zurfin tunani amma ina kaiwa kasuwa musulmi na ɗauka suka ce wani bayan Allah bane suka bugi fuska ta da shi daga nan nace a a a to wannan littafin ya fi ƙarfin a kaɗa shi wannan shi ne ke ƙona musu zuciya sun canza a tawa da tawa sun canza linjila da bible ko kuma da evangel dan kalmar bible babu ita kwata-kwata a bible tun daga littafin genesis har zuwa da book of revelation babu kalin bible bible kalma ce ta girka mai suna bibilo allah kuma ya faɗa a sura mai lamba sha biyar aya ta tara ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz za mu kare shi amma ita at-taura da linjila allah bai alƙawarin karewa ba da ya kuka faran duniya in kun yi wannan ba komai ba ne an daɗe ana yi mr gladstone masu tarihi kusan da wannan a majalisar ingila zamanin sarauniyar victoria wadda ta shekara 60 tana mulkin sarauniya kafin elizabeth ta zo har ta mutu daga bayan nan to wannan mutumin shi ya ɗauko ƙur'ani ya ce idan kuna son a gama da musulmin duniya to sai kun gama da ƙur'anin nan sai wani ɗan majalisa abokin shi ya kwace ƙur'anin sai ya keta ya taka ya ce kai banza ne sakare don ka keta ƙur'anin akwai miliyoyi da suka haddace ƙur'anin yadda aka saukar ma annabi su ya za ka yi da su kenan abin da nake gaya muku yan uwa ƙur'anin nan an daɗe da yi Tony Berry a Amerika ya kona ƙur'ani a 2010 sai mai kuma dolon ya yi a farko farko wannan shekara a sweden kuma shi wannan yaro da ya kona ƙorani a irin stockholm a sweden takardansa ta zama a ƙasar wato reason permit za ta ƙara yi wannan shekara sai rasa mai zai yi don ya samu goyon bayan mutane ƙasar zai ce to ana min barazana za a kashe ni ko kare ni shi ne wanda su ne misali da saboda haka ina kira gare ku gare mu da kowa da kowa kada wannan ya taba tada hankali domin da Allah suke yi Allah ya nuna mun taba shi yau da qur'ani wani ne ya shiga daki ya rubuta shi da ya tashi daga aiki yau da musulunci tsarin wani ne da an gama da shi to amma ina mai duka ne ke da tayen shi yuriduna liyutfi'u ghafariz wallahu mutimmu nuri wa la kafirun burinsu wani su kawar da fice wato hasken ubangiji wannan ba zai yiwu ba kuma na son nuna mana kamar da na faɗa shi a hutuba ƙalubale a addini ba ɗan yau ba ne shekara ta goma da aka ba manzon Allah annabci a watan shawwal sallallahu alaihi wasallam sai ya ga matsi ya yi matsi a makka bari ya bar makka ya tafi gabashin makka sai dai ƙa'id da ya je ƙa'id kwanan shi goma sha uku a ƙa'id ya tadda manya-manyan shugaban kabilar banu safin a ba'in da habib da mas'ud da amuru 'ya'yan abdiyalil ita da su ne manzon Allah ne ku taimake ni iya da sabo sai ɗaya ya ce yanzu Allah ya rasa manzo sai kai haka aura kai ɗaya kuma ya ce in dai da gaskiya kake ni ba zan janja da ke ba a taƙaice suke masa baƙar magana magana haka ya bar fa'id cikin baƙin ciki da wahala yace idan ba ku yi imani ba ku kyale ne suka ce ba za mu kyale ka ba suka haɗa shi da yan iskan gari suka jefe shi har agararsa ta yi jini sallallahu alaihi wa sallam yana cin hanya sai Allah ya turo masa aljannu guda bakwai daga aljannun nasibin daga Yaman yana karanta suratul Rahman su kuma suka saurara shine Allah ya faɗa a suratul A'qaf sura mai lamba 46 aya 29 wa israfna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu aka saukar da ulul ilayya kenan haka lamarin yake yan uwa ƙalubalen nan ba ɗan yau ba ne da haka abin da zan ƙarƙare muku da shi ga matakai guda goma na inganta ƙur'ani na farko kowa ya matsa ma kanshi ya ya sayo allo kai da matarka a gida ka sayo maka kullum yara ku rinka tsara musu aya biyu ba magana ku zo rusu makaranta ku kyara malamai ne kaɗai ba kai ma ka taimaka saboda yatsa ɗaya ai ba ta cin taliya filin tsintsiya ɗaya baya shara tafin hannu ɗaya baya tafi in ji ƴan karin magana sun ce a hand cannot clap alone sai ka haɗa ne kenan sai an haɗu kullum ke uwa ƙara ma yanki aya biyu ko waɗannan da ake muku bikin girmama ku ga shi nan abin da farauta حفل تقرير قبل كتاب الله kuma da littafin Allah Allah ne ya zabe ku Allah ne ya mutunta ku Allah ne ya girmama ku to kullum ku dinga ba yara aya biyu za ku sha mamaki ɗaya kenan na biyu malamai ku dinga samun majalisin karantar da Qur'ani yau a kanan nan tamu za ga an karantar da Bukhari da Halari amma kaɗan ne ake samun babban malami ya ce to na keɓe rana ku kawo min hada na ji sati sati magabatar suna wani biyu ke na uku unguwa ku haɗu ku ringa gina islamiyoyi irin wannan kar ku yi rowan kuɗin ku fitar da kuɗaɗen ku makaranta irin ya kamata ku ga manyan gine-gine ne a ga manyan mutane su zo tare da manyan da muke da su a samu ƙari kan haka ba ma son gaji an kira wani mutum wani honorable ka ce wallahi ba zan samu zuwa ba for unavoidable circumstances kullum unavoidable saboda abu ne da ya fi karfi na amma kun taron sai Allah ga mutum ya haka babban riga yana zuwa wani wuri Qur'ani kira kana wasa mun zo duniya wasa ne look baka da abin da ya fara lissafi mu gyara imanin mu a kira ka ka ce ya ga dubu goma ba ma so ka zo ka martaba Qur'ani saboda in an kira ka duniya ka za ka je amma banda littafin Allah ko mu ba mu amince da irin wannan ba kuma in kai za a mutu mulkin zai ya kamata mu san da wannan tare da akwai masu kuma kishi suna zuwa Allah ya tsara mana kishi tare da su abu rubuje guda uku kenan nan hudu cikin abin da nake faɗa game da Qur'ani ku dinga biyan kuɗin makaranta don girman Allah sai ka ga mutum ya je ya ɗauko lesson teacher ya kawo gidan shi akwai a matsayin shi turanci da biology da chemistry da wane ne wane ne wane ne wane ne amma an rance za a yi a biya kuɗi amma kuɗin laraba ta islamiyya sai ga ana jan kafa ba a biya mutum ya haddace qur'ani ya karanta da ɗanka amma kana gashi ka biya shi wani irin rashin adalci na ya jama'a wa zai mana wannan in ba mu ba ba abin da zai sosa maka hannunka mai kaikayi sai ya tsauka in ji laraba suna cewa ma haka jildaka mitlu zufrika ba abin da haka jildaka suka fatanka in ba ainihin zufur wato farcinka ba sau aka mutum da wannan na biyar ko na hudu na biyar yara in sun dawo daga islamiyya da kai da kai uba da uwa ku zaunar da su ku ce ku zo mu yi musafa amma inda matsalar take idan kai ma uban kana da ƙur'anin ba ku zo mu yi musaffa ku ja ni ma in ja in ba haka ba yaro ya ja qur'ani qur'ani ya ja tun da kai karatu ba saboda ku zo ku yi innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika misali kace da karisa da karisa lan tanalu al birra hatta tuhibuna karisa laisa albirra qalisa don ba ka rikin misali ba to wannan shine abu na biyar sannan abu na shida ku karanta yawan kallon talabijin da yawa da yawan wasa da ainihin wayoyi waya ta yi amfani wajen sanya qur'ani abu ne mai sauki hanyar karatu ya yawaita a yanzu na misali sannan na shida ko in ce na bakwai abu ne muhimmi muhimmi muhimmi wallahi idan akwai akwai makarantun da suka ɗibi ƴaƴa musamman su kai su kos na Qur'ani a Egypt a zariya suna yi ni na san wannan za su kai su Egypt a je a baya ma tajribi su haɗa da abin da suke da shi a nan gida da kuma can waje hatta kasashen turawa su ni na ga wannan America a jihar New Jersey sukan kwashe ƴaƴa daga nan New York City su kai su America su yi wajen wata guda cok yara amerika su da kowa da hakan ƙwa'ari ni an kira ni a matsayin bako mai jawabi a birnin new york a new york a new jersey yara ashirin da biyar amerika sun hada ce ƙwa'ari malam da na yi kuka da hawaye na ce allah kai ne mai iko har kasar arna'in ma yau ba addini allah bane addini na wani ne nobody has monopoly musulunci na wanda yi ne ya kamata mu san da wannan in baka yi ba to suna hada ce ƙwa'ari ko sannan na bakwai ko na takwas kar ka taɓa cewa ni ƙur'ani na girma kai ba a girma da ƙur'ani in duk gashin da duk fari ne ba baki ɗaya ƙur'ani ya girma ya ko kar ka buga da kwalin ka na digiri in duk gashin jikin ka digiri ne ba ƙur'ani sunan ka bororo ka karanta shi ka ilmanta da shi ka yi aiki da shi ka fassara ma'anori shi sannan na tara in zai yiwu duk sati mu sauke ƙur'ani Allah ka ba mu ikon haka musamman kuma karanta suratul baqara saboda hadisin Abu Umamah al-Bahili cikin Muslim annabi ya ce iqra suratul iqra suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara ko ta karatun baqara sannan na goma daidai na karshe mu nisanci wulakanta Qur'ani yana da cikin wulakanta Qur'ani ka sa yawo ka buɗe takardar baya halarta ni ban ce da ku yawo na jasa ne amma ka zanta ne au ya ka zanta ne so kar ka sa yawo ka buɗe ruwani la tun da takardun kuɗi a banki ba ka sa yawo ai ai rowa suke lafuto ruwa saboda mai is a clean clean now okay now clean ne qur'ani ba clean bane littafi na is cleaner sama da naku misali wannan kenan na biyu karkasa karatun ƙor'ani a matsayin arti ringtone lalalalala ka sa karatun su dai su muhammad zaman mai aikili juhani dausari la sai an kira ka sai ka kada ƙor'ani yaya allah na magana kafin a kai aya ka kada shi yanzu kai wani oganka ya yi magana ka kada shi sarakunanmu iyayen ƙasa in na je gabansu in suna magana ba za a bugan kasa su ba suna daraja a gabana to ina ga mahallicin sarakuna da malamai gaba ɗaya yana magana da kasa kamar masu sa ƙur'ani rington haka suke yi kenan kana sabon Allah in ana kiran ka sau ɗari ka sa Allah sau ɗari a ranar kenan ya kamata ku san da wannan na biyu kar ka kwanta kafa kana kallon ƙur'ani baya halatta imam shafi'i ya kai ziyara gun imam ahmad bin hanbal almajirin shi ya ba shi ɗaki kamar kabari da ya zo kwanciya sai ga qur'ani sai ce in na kwanta kafa ta kalle shi ba zan yi ba in ɗauke ba ni na ajiye ba kan magwamnati malam sai fara qiyam lail har gari ya waye washe gari yace malam na kana jin bacci ai bacci nake saboda barin tsaba me yasa malam yau ai ka aje qur'ani a saitin kafa ta ɗakin ba inda kuma zan juya kama hukunci ne ita to ka ɗauke sai ɗauke ne na aje ba ji maza kenan su wasa aikata ba sa ka ba ba sa faɗi ba a ta mune sarakunan karan bana saboda kun ya kamata a kiyaye waɗannan su ne abin da zan gaya muku ƴan uwa masu daraja tare da na yi magana kan mutunta qur'ani abubuwa ne guda biyar na farko ƙorani in yana bai kai aya ba ana katse ba kai ke na biyu duk wanda ya sa karatun ƙorani a waya to wallahi in an kira shi hankalin shi ba yana kan ƙorani ba ne yana kan wanda ya kira shi ne to ina fastabi'u lahu wa ansilakum sab'a ina yake ka shi ma wannan sabo ne na uku ka mai da ƙorani yaronka saboda ma'anar ringtone ma'ana bari a kira ka Qur'ani ce to ana bakiran ka haramun ne ta wannan fuska ta fuska ta hudu kayi kudin goro saboda wanda ya sa kukan kare sunan shi rington wanda ya sa zuban ruwa rington wanda ya sa baba ana waya rinsan wanda ya sa kukan mage rinsan wanda ya sa buhari rinsan so ka haɗa buhari a cikin tsoron kare da tsoron ɗin da kira wannan zalunci ne. na biyar duk wanda ya sa buhari a matsayin amo na kira zai yi yana bar daki wurin ƙazanta da an kira shi a yi buhari a wurin ya ƙazanta ƴan uwa tun daga shugabanni namu da kuma malaman wannan makaranta da iyaye da kuka zo shaida wannan alkhairi da Allah ya muku saboda wannan ni'ima ina taya ku murna da farin ciki saboda wannan gagarumin alkhairi shugaban wannan makaranta Allah ya kara muku albarka malaman mu a wannan yanki wallahi kun yi aiki ba wanda ya malami daraja sau gode ma Allah kan wannan ni'ima ina so in gaya muku aya ta ta ƙarshe a sura mai lamba goma sha hudu aya mai lamba wato bakwai daidai Allah ce wa ta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode min zan ƙara muku to ya ba ku neman qur'ani ku gode min ku kiyaye dokokin qur'ani na wallahi zai ƙara muku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله